bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun juya turmi na biyu wato darasi na takwas kenan cikin darussan mu daga littafin urjuzatu udatul talab a wannan yammaci na ranar juma'a 25 ga watan jumadal akhira hijira ta 1446 daidai da 27 ga watan disamba 2027 daga makarantar mu ta daru hadisi salafiya daga wannan aji mai albarka na fasli sheikh al-albani lil usul muna ci gaba da karanta muqaddimar shi malam sufyan al-hakimi zamu tashi inda malai yake cewa walastu huna fi maqamil fakhri yace ni anan da nake wannan bayanin cewa wasu malamai da yawa sun yaba ma wannan wake da nayi ba na zo ne dan in cika baki wazzawi ko in kururuta kaina ba yace iyazan billahi ta'ala ina neman Allah ya tsare ni daga haka wa inna ma fi maqami izhari ba'd ma an'ama Allahu bihi alayya na ambaci waɗannan abubuwan ne saboda in bayyana wani sashe na ni'imar da Allah ya mun ni'ima ko da Allah ya maka ita babu laifi ka bayyana wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith al-imamu suyuti littafin shi ma na tarihin kansa da kansa sunan shi ke sunan shi kenan juz'i ne haka sunan shi at-tahadduth bi ni'matillah muna nan da shi a maktabar nan wajen kala biyar bugu daban-daban at-tahadduth bi ni'matillah to babu laifi mutun ya ambaci ni'imar da Allah ya masa ya zama dai a cikin zuciyarsa sanda yake ambato babu kasadin alfahari yana ambato ne cikin godewa Allah ubangiji to wannan ya zama dole babu laifi ka ambata kamar da manzo Allah sallallahu alaihi cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhara ana awwalu man tashaqqa anhu al-ardh wala fakhara ana awwalu shafi'in wa mushaffi'in wala fakhara to wannan babu laifi idan mutum ya ambata in ta kama haka yace wa inna ma a'lamuhu min nafsi min naqasin wa'iyyin abinda na sani game da kaina na tawaya da bebanci da rashin fasaha la ya hamilu ne ala tafkiri fili itidadi bin nafsi sanin raunin kaina bai taɓa bari na yi tunanin wai bari in zaga kaina ba ba zan iya ba ma wa hali bi mashi'atin lahi ta'ala wal israru ala sairi ma urji wal makasiri yace abinda nake akai in Allah ya so shine zan ci gaba da dai tatata ina tafiya ta nuna tare da al'urji al'urjin aka yi gamma wato ya zama jam'in guragu ke al'urju in ka ce al'arju kai fata to ita kanta gurguntaka ɗin tafiya wadda mutum yana yana ɗingishi saboda ya ji ciwo ko saboda yana da wata matsala limfin kenan da turanci ko to al'urj wal makasir da kuma al makasir jam'u maksurin da kuma masu karyayin kafa ni na cikin guragu da karyayyu wani kuri za ka yi wa ana min ashaddihim ya ce kuma dina fi kowa matsananin karyantaka da gurguntaka wa as'alu ta'ala an yajbir al-kasr wa yastur al-aiba ina roƙon Allah ya daure mini ya mini maganin karayata kuma ya sitarta mini aibina wa lam takhlu al-urjuzatu min at-turfa wan nukat wan nukatil mudhika ala ma ta'allaqa ash-shababu الشديد ببعض المآكل على تعلق الشباب الشديد ببعض المآكل والمشارب والملابس yace a cikin urjudan nan tawa akwai wasu kalmomi masu ban sha'awa masu ban dariya da na ambata wajen bayani akan abubuwa da aka samu cewa matasa sun tsananta mayatar amfani da su na abinci ko abin sha ko sutura walaysa kullu shababi ma'aniyina bi hadhihi tawjihati waɗannan faɗakarwar da na yi akan matasa su kula ya ce ba dukkanin matasa nake nufi ba wa ina ma hiyar muwajja hali tullabin ilmi khasu abinda nake na ambata a wannan wajen ya shafi ɗaliban ilimi da na ce kar su yi kaza kar su ci abinci iri kaza kar su sutura iri kaza kar su sha abin sha iri kaza da ɗalibai kawai nake ba haramtawa nake ba walam atakallafil alfaza allati waradat fiha kuma abin da na faɗa ba wai na takura masu jiyata ba ne ba da ƙarfin tsiya ba ne wallaci ya dufi ba adi hagara ba wanda wasu za ka kalmomi ne baƙi faƙad kana tuwati ni tsau'an na ji zancen kawai ya bujuro min ne ba tare da wani nauyi a baki ba walillahi alhamdu godiya ga Allah dan nadir alfaza rasa khatfi zakirati ayyamus sila yace don waɗannan kalmomin sun makale a cikin memori ɗina tun ina ɗan matashi na teenager dina wa fil ayyamin lati kuntu a'ani fiha u'ni fiha bi qira'ati shi'r kuma na karanta su a waƙoƙi cikin cikin zaman nan da na ba da muhimmanci wajen karatun waƙoƙi wa hibzi ma ta yassar mai husan da na haddace wasu waƙoƙin da gaskiya kun da yake cewa la tashrabil pepsi wala cola eh yace thumma iqtasid wa la takun aqula la tashrabil pepsi pepsi kenan ko wala cola da coca cola yace kar kana dalibin ilimi ka tashan su eh yace sun sun maqtasid sannan zaka ci abinci kuma ka ci gwargwadon hali wala takun akula kakka zama akarami shine akula ko akarami wanda in ya zauna babu daga kafa sai ya ji ya cika ko ina yace likulli wala takun akula likulli ma targhabu min ta'ami kace duk abin da ka gani sai ka ci yace fa innahu majlabatul asqali ce wannan shi yake jawo cututtuka annabi ne ya fada ma mala abnu adama wi'an sharran min batani kuma haka yake ko a gurin nutritionist masana abincika da cimaka da abin da su fara gaya maka na farko a ƙa'idojinsu shine ba komai ne ka gani za ka ci ba mafi yawan cutukan da suke damun mutane sun ci su ne abinci da abin sha yanzu yawan kansa kansa ɗin da suka yawa cikin mutane a cikin abubuwa ake cinsu da preservatives da cikin abubuwan da ake cinsu na kayan noma waɗanda aka sa musu chemical na feshi na magani na nau'o'in taki na ruwa na ban ruwa wanda yake lalatacce contaminated da a ciki muke ci mala barfiu namu wannan farfesa ai binciken da ya akan feji shi kenan binciken shi akan feji akan menene metal da ke sauka a cikin abinci a gonaki a nan kadawa lokacin me tasirinsa ga ga lafiyar abincin a nan yi kwaletin data sana aka tafi jamani aka aka rasa shi cewa irin abin da ake noma su kabeji su karas su gauta su yalo su alkama da ake yi ana ba su ruwa ruwan da ake ba su na rafi ba tsaftatacce ba ne to yana zuwa ya tasiri akan product product ɗin abincin shi ne binciken shi sun da ya phd to haka abubuwan da muke sha mu sha zoɓo mu sha jinja mu sha nono mu sha madara duk abin da ka gani musamman ka je biki ka ga na banza kai ta ci ba ji ba gani da ana muke cin cututtuka haka wanda yake karanta abin da zai ci za ga cututtuka sun mai karanci ni din nan ɗan na taɓa ku labari da olsa ta gama ba olsa ba yake ci maɗayan ciwon nan typhoid ya yi raga-raga da ni da ma ba na wata ɗaya ban yi typhoid ba wannan tun kamar 2007 2005 6 7 typhoid ya ba ni wahala sosai amma tun da wani likita ya gaya mun gaskiya ya ce wane eh ka daina shan kowane abu liquid sai wanda ka san asalin shi in ruwa ne ka san cewa ruwan da zaka sha tatacce ne kawai sannan ka daina shan wani abu a wani waje sai na ji wannan shawara wallahi hayo bana yin wannan ciwon ya fita daga cikina gaba daya so ni yanzu bana shan ruwa sai na roba sai wanda aka tace ko tafiya zan yi sai na cika motata da da, kwalayen ruwan roba tun ina zuwa garin mu kauye suna gani na wani dan fileke da an bana abin sun ci a ɗauko ruwa mota har suka saba har in naje ma komun talaucin tsohuwa na jikin ta ce kun san shi malam na zariya bai shan ruwan namu na rijiya bari a je a siyo mai sai kaga tsohuwa ta bada kuɗi an sai mu roro ba har sun saba ma duk mutanen garin mu sun san da haka shi za kuma kullun gida na cike yake da ruwan roba na riga na gama sabawa da shi ba yadda za a kuma na sha maka wani ruwa in ba shi ba sai dai bainal finatu wal ukhra da baka baka iya abin wala tun daga nan kuma ni yanzu bana shan wani abu ya zobo ko siriyo ko kunan aya duk waɗannan abubuwan na daina shan su in kuma har zan sha sitirin aimu a gida to sai na zauna lafiya za ka ji kuma har jikinka ya canza idan ka kiyaye yawan cin abinci ai shi sa ana amfani da azumi wajen treatment na abubuwan ciki duk da hadisin bai inganta ba hadisin sumu tasihu a isnadanta bai inganta ba amma a kimiyyance ya inganta saboda haka waɗannan abubuwan da yake faɗa la tashrabil Pepsi walal Coca-Cola to nan ma duk sai mun tuba ina malam Bello yake na malam Bello accountant sai aka mishi wannan baitin eh la tashrabil Pepsi walal Coca-Cola uh, yace uh, sannan kuma yake cewa uh, sumaqtasid wala takun akula ka zama mai cin abu daidai gurgudu kar ka zama sarkin bawon cikinka likulli ma targabu min ta'ami fa innaha majlabatul asqali shi ne ishara da yake kira irin zantuttuka wanda suke da nuna wato ban sha'awa kuma bai dace ɗaliban ilimi ko da sauran mutane suna sha suna irin wannan gangancin to kai ɗaliban ilimi kasancewa wannan ba naka bane ɗaliban ilimi ana so ya zama sun karanta shi maka su saboda yawancin abinci ma yana toshe basira jama'a kwakwalwa ba ta yin aiki cikakken aiki idan an cika uwar hanji da abinci yes ba ta yin aiki sannan bacci na yawan bujurowa ga wanda yake so ya nazari da daddare ka je ka ci abinci akwai yan boko ma saboda tsaba filiki da dabara fa ba su cin abinci mai nauyi idan shi da tayi mutum ba gida wani gida Abuja haka aka ce to an gama abincin dare kamar yanzu kamar yanzu karfe 5 fa wala an gama abincin dare duk wanda zai ci ci yanzu in dai dare yayi aka sallar magariba shikenan sai dai a sha shayi ko a ci salad ko a dan ci wani dan dabino irin na yan gayu din nan haka mai hada da biskit duk irin wannan yan dabarun kawai suke kuma kuma musulman arewa mun saba da ci abincin dare dole haka muka fita muka je muka nemi wani abu muka siya wala dole haka muka sallale muka fita muka je muka nemi abu mai nauyi muka siya muka ci kawai ba za mu biya mu yan gayu su halaka mu ba yace a a umurun tamayyazat biha hadhihi al-urjuza ga wasu abubuwa waɗanda wasu siffofi ne da wannan waƙe ta siffantu da su tamayyazat hadhihi al-urjuzatu bi fadlillahi ta'ala bi ba'd al-mazaya minha wannan waƙe cikin hikima Allah ta zo da wasu siffofi na musamman na farko annani adkhaltu fi fusuliha maqati'a min nazmi sabiqina tuqaribu mi'ata baitin a cikin waƙen yayi yayi kotin na wasu waƙoƙi na wasu malamai da suka gabace shi wajen baiti 100 zamu gansu wanda wannan wata wannan wata miza ce wannan wani ibda'i ne wani innovation ne da ya kawo min ma waqaftu alaihi min bahar rajaz abin da samu abar rajaz sai in kawo shi a rajazin sa wa hallaituha bihi tahriyati sayfi bil jawhari nayi mawaka ta kwalliya da su irin yanda ake mata takobi kwalliya a mata beza da wani abu na zinariya ko azurfa kasan takobi irin ta da ta manyan sarakuna ko sauransu bayan an gama ta da farin karfe sai a zo sai a mata kwalliya da wani abu yace wakar jama'atuha min masadir mukhtalifa na haɗo waɗannan baitocin daga maɓuɓɓuga daban-daban ba a biha an ɗariƙil bahasi wasu ni ne bincike na ya kai gare su wa ba a biha al'akar bi wasati sama'i wasu kuma ji na yi fi majalisi ahalin ilmi a bakin malamai kamar yadda akwai fitoci da yawa da na san ɗarmakatan nan suka ji su a bakin malam albani wasu ba su taɓa sanin da suke ba ka ji dai malam yana yawan faɗa sai ka ji ka haddace dukan mu mun ji haka yana yawan jan baitoci irin na Imam Ahmad ibn Hanbal ko na Imam Shafi'i ko na Ibn Qaisi baka taba sanin maltafin ba a bakin shi kawai zaka ji to wannan shi ma ya ji irin haka wa au sama'il ashrita as-sam'iyya wasu kuma na ji ne a cassette wato da dalibai da suka ji ya ji a bakin malami kai tsaye da kuma malamin shi na nesa wa qad farraqtu hadhihi al-maqati'a هذه المقاطع الرجزية في مواضيع إدى حسب مواضيعها متنوعة يأتي ناس سكاسة أوري دبان دبان بنجيروس أوري قدابا كو نينا كاوس إندي داتي وأشهرها ما في شهرة دقتكين أراجيز دنكاو أكوي أرجوت اللؤلؤي zamu zo idan yazo inda ya fara magana akan lu'lu'i zamu ta'arrudi akan waye ma lu'lu'i din saboda mutanen da suke amsa wannan sunan a cikin tarihin ilimi wajen mutum hudu ne akwai wasu daga cikin qudama'u ko su daga cikin na baya to za mu yi ƙoƙari mu yi magana akan abin da malamai suka faɗa game da shi wannan waƙar na lu'ulu'i za ku yi tunawa mun karanta irinta a cikin jami bayan ilmi fadli to ita ke ishara wa kada rata mufarraqa fi khamsati mawadi'a na kawo ta a wuri biyar wa hunaka maqati ukhra li adadin min al'alami ko kuma na wasu can daban yace asbattu kullu maqta'in fi mawdi'ihi al-munasibi kowanne na saka sha inda ya dace wahiyal lilhilali akwai na alhilali taqiddini kenan walizabidi akwai na zabidi wa ibnu muttali wa sheikh wa sheikh al-murabit wa walidihi muhammad ali ibnu abdul wadud rahmatullahi aljami'a rahimallahu aljami'a wa hunaka abyatun wa ashturun awratuha laysat mansuba ila qa'idiha ko kuma wanda na kawo su wanda baitoci ne da suke gama gari ba a sama waye fade su ba shahararsu ce kawai ta sana kawo su abu na ɗaya kenan abu na biyu ishtimalu hadhihi al-urjuza ala ta'ifati min al-ahadith sannan zaka tarar da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam su ma an kawo su matsayin hujja wal athar da maganganun magabata wal aqwal wal qawaid al amma da zantuttuka da ka'idoji na ilimi allati tartabitu bi adabi talib wanda ke da alaka da ladabin ilimi adabu talabi wal manhajiyati fihi da manhajin ilimi wa ghairu zalika da wannan sa wala alla nadratan ajila fil masarid al amma tubayyinu ta tabayyana fiha bi hadhihi alhaqiqa yace in kai duba na gurguje a cikin masari shine index kenan can karshe musamman kana amfani da matanin wanda yake hada da sharhin yace zaka same su a wajen wa awaddu fi hadhihi ujala an azkura ta'ifatan min al-amsila yace barna barna kawo misalai minha daga cikin misalan ma akramani Allahu bi iradi ash-shawahidi minhu fi an-nazmi bi lafzihi duna tasarrufin akwai abin da Allah ya bani falala na kawo shi da lafazinsa shahidin yadda yake a cikin hadisi ko cikin maganar malamin da aka nakalto haka na kawo shi wa minha ma tasarraftu fihi tasarrufan yasira akwai wanda kuma larurar waka kadan canza waje rana ne daga nan take wanda larurar waka ta sa na ainihin wato dan canza wani abu kadan na riwaya da ma'ana yace da yana iradaha irada alfadhiha kama hiya muta'azzar saboda ya gagara na kasa kawo su yadda suke saboda larurar waka famin al-amsilati allati istata'tu irada irada ash-shawahidi al-hadisiyati wal-athari wal-aqwali fiha bi alfadhiha dun tasarrufin ma ja'a fil abyati zawati al-alqab yace a waɗannan lambobin da na kawo a baitoci masu waɗannan lambobin da na kawo shine inda na kawo waɗannan wato asarai ko hadisai da lafazinsu gaina ya faɗi lambobin ba za mu tsaya karanta su ba wa abda'u bil ahadisil marfu'a faqad ishtamalat al abyat bari mu buga misali da hadisai marfu'ai da na kawo da lafazin su a wurare kamar guda hudu baiti na 55 da 70 da 83 da baiti na 296 da baiti na 298 ala atrafi ahadisa bi alfadhiha wa ilayka murattaba hasaba wurudiha fi abwabi هذه الأرجوزة ده gaskiya akwai inda yake cewa asahuha man yuridullahu bihi khairan yufaqihu ah fasir fi darbi kaga ya kawo shi da bace asahuha man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fasir fi darbi kaga ya faɗi baitin yadda yake wato lafazin hadisin yadda yake da kuma cewarsa wa talabul ilmi faridatun warad an adadin minas sahabati waqad kaga shi ba yazo yadda yake talabul ilmi faridatun afrad afradahu shaykh jalaluddin fi juz'in fi juz fi juz'in lahu menene bi julli turqihi yafi shaykh jalaluddin suyuti yayi juz'i na musamman da ya takhrijin hadisan hanyoyin hadisin talabul ilmi faridatun ala kulli muslim da kuma inda yake cewa wa qala fihi nadara Allahum ra'an sami'a minni ma aqulu wa ra'a anna min alwajibi an yuballigha an an yuballigha li ghayrihi kama wa afa ballaga zaga ina yayi makin iya wajen ko nadara Allahum ra'an sami'a minni kaga wannan yadda yake haka ya kawo shi wa rahimam lahum ra'an qad sabata anif بن ثابت سريها وآتا ذلك في سفر ابن حبان كما حواه الإحسان بترتيب سما يا أمبتي واتو مصدرين كنا لفظا رحم الله امرأ قد ثبت عن ابن ثابت يقول لك ابن ثابت حبيب ابن ثابت سريها أتا يازو ذلك في سفر ابن حبان a littafin ibn hibbana sahihin shi kenan kama hawahul ihsan kama yanda al-ihsan bi tartib ibn hibban na ibn labbar yazo kama bi tartibin sama da kuma inda yace fa innamal a'malu binniyati kama kama ata fi kutubil asbati kaga shi ma ya fade shi yadda yake to kaji wannan kenan yace washtamalat al-abyatu zawatil arqam waɗannan baitocin ko masu wannan lambobin su kuma suna da alaƙa ifatin min al'athari wal akwali bi alfaziha tuna tasarrufin fiha wa ma hiya وها هي مرتبة حسب ورودها في الأبواب آه في أبواب هذه الأرجوزة ننكما ياكاو واتو آثار daga cikinsu akwai la naktubu ilma wala nuktibuhu wannan asari ne daga ibnu abbas mun karanta shi a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli kala ibnu abbas kaza yansibuhu ila ibn sakhrin hafizul islam ana danganta shi kuma ga wani kenan abu huraira ko ba'dun min al-a'immati al-a'lami wasu malamai sun danganta shi zuwa ga abu huraira cikin malamai da kuma man dakhala al-kutuba wahdahu kharaj minha wuqita wahdahu kama walad man dakhala al-kutuba wahdahu kharaja kama dakhala wahdahu wanda ya shiga littafai yayi al-kafara cikin littafai ba da ba da shiryo malami ba yadda ya shiga haka zai fita kama wuƙita Allah ya tsare ka da yin haka wannan itiradi ne wahadahu shi kadai kama walad inda ya saka bulu shine nasr kadhalikal ubuwatu diniya aqwa min al ubuwati at-tiniya to kaga waɗannan masu ma nasso shine yanzu wancan magana man da halal kutuba wahadahu kharaj ya zo ne daga wani mutum da ake ce ma Ali ibn Ridwan al-Misri za a biya mushi tarjama ya rasu 453 shi aka samu wannan maganar daga daga gare shi wannan kuma fadin cewa kazalikal ubuwatu diniya aqwa min al-ubuwati diniya ana danganta shi ga Imam An-Nawawi kazaka qalu inna ma yushkalu ma yushkilu wa huwa maslakun qad ulima malamai suna cewa inna ma yushkalu ma yushkalu ma yushkilu kadai ana yin wasali ne da abin da ke da matsala yushkalu ma yushkilu to kaida ce sananniya a wajen imla'i eh ba daidai bane ka zo kana rubutu kace duk sai an yi wasali wannan zazzaki kenan zazzaki shine yake ba da uzuri cewa ba wasali eh ba yanzu ne da ilimi ya zama ya zama wani abu daban ake waltafai wasali kuma ana ganin miza ce ba a yin wasali qur'ani kadai yake mai irin wannan to shine sai su ce inna ma yushkalu ma yushkilu abinda ake ma wasali kawai shine abinda akwai yo a karanta shi ba daidai ba wa min al-amsilati ma yakunu fihi tasarrufu tasarrufun yasirun fi iradi ash-shahidi bi yasu yakunu muwazza'an fil bayti aw al-baytayn yace akwai kuma inda wato zaka ga misali da ake bugawa na abinda aka samu wato lafazin an dan canza shi saboda ba zai yi a kawo shi keke da keke ba kuma a rarraba shi cikin baiti ɗaya ko biyu ma'asti imali wa wil atafi wata ƙayyid bi alfazi sai a kawo wal ataf ko a taƙaitattu akan lafuzan shi awul faslu baina jumalihi bi kalimatin wahida min ajali itimamil baiti ko kuma a tsaga lafazin a sa wata kalma dan baitin ya cika aw iradu shahidi bi lafzihi ma zai ce alifil itlaqi ko kuma a kawo shahidin amma sai a ƙara alif ta itlaq فمن النصوص التي أوردتها موزعة مع المحافظة على ألفاظها ما ورد في البيتين daga gaskiya akwai inda yazo a a irin nan fadin shi alfazuhu kama atat marwiya bin nasi inna ummatun ummiya sai ce atba'aha qaw bi qawlihi la naktubu wa ba'da wawil atfi jala nahsab kaga ai inna inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu to ba zai iya faɗan wannan a wuri guda ba sai ya tsatsaga su cikin baitoci ya faɗi wani a baiti na farko ya faɗi inna ummatun ummiya sannan ya ce atba'aha bi qawli annabi ya biyo bayan wannan da faɗin sa cewa la naktub wa ba'da wawul atafi bayan kuma wawul ja ya ƙara faɗan la nahsun la nahsun wannan duk dabara ce ta ta mawaki wa kadhalika ma warada fil baitaini a baiti na 876 zuwa da biyu cewa wajannatul alimi la adri idza agfalaha amma likin hadha khudha wa bi usibat ba'daha maqatilu yatimmu hadha alqawlu taba qa'il yace wajannatul alimi la adri aljannan malami shine cewa wajunna afwan junnatul alim abin nan garkuwa wa junnatul alimi garkuwan malami la adri shine fadin ban sani ba an ce wani wani bamu labari ran an tambaya Bakar Gumi wani ya tambaye shi yace ya zan yi in zama ya zan yi zama malami yace mishi sai da aka tashi ka tace ina me san zama malami ne yace to in ka iya fadan ban sani ba shine ka zama malami inda za ka yi faɗan ban sani ba wa junnatul alimi la adri maliku yake cewa katanga da take kare malami daga zamiya shine cewa ban sani ba idan agfalaha idan malami ya rufe wannan garkuwa wato ya aje ta gefe kenan an malikin hadha khudha ku riki wannan daga maliku wa bi usibat ba'daha maqatilu maliku yace idan ya aje ta to an an caka mai za a caka mashi makami a makasa duk wanda bai cewa ban sani ba yace yatimmu hadhal qaul wannan shine cikon magana qaba qa'idu alherin Allah ya kai ga mai fadin magana kaga shi ma ya rarraba zancen a cikin baituci guda biyu wama warad fihi wama warad fihi al-fasl bi kalimatin wahida min ajli itimam al-baiti ma warada fil baiti raqab akwai kuma inda aka sa wata kalma kwaya daya dan dai a cika kamar inda yace lidhalikum kana abul ifada aqwa wa asma min abil wilada lidhalikum saboda haka kana abul ifada mahaifin da ya baka ilimi aqwa min abil wilada to sai ƙara kalma tsakani wa asma eh fa kalimatu asma la budda min hali itmamil bait wa hiya laysat min al hashwi id la yumkinu iradu hadha al qawli fi taqdiri illa biha ba za a ce wai ƙari ne kawai mara amfani ba yace dan ba ya sa wannan magana ba sai in an wato hada da ita wal muhafazatu ala nafsi qadar al imkani amrun qalla man yaltazimu bi yace wato kaga cewa an tsaya akan nafsi yadda yadda yake a wajen kawo shi a waƙe yace abu ne da ba kowa ke iya yin sa ba yana da wahala min al amsalati ala iradi shahidi aw an nafsi bi lafzihi ma dhati alif al itlaqi idza waradat kalimatun minhu fi qafiyati al misra'i al abyatu zawati al arqami waɗannan baitocin ga sunan da ya kawo inda yake cewa wa nahu amma an ibn malik warad fi darimi id bihi sahha sanad anhu wa zada qawluhu lan naj'ala dhalika qur'anan qur'anan wa hadha nuqila shine ya kare aliful wannan alif da yake ta da suna da yake ta da suna aliful itlaq cewa zalika qur'anan kaga an kara alif ta itlaq wa hadha nuqila da kuma cewa shi لذلكم من حفظ المتون شنو عارف الاكثر هذا ويا للشرف الفنون وانا عارف كذلكم من حفظ الاصول فانه قد من الوصول من حفظ الاصول قد من الوصول من حفظ المتون هذا في الفنون وكما فانما التسييف قفل دل مفتاحه wai hallazi adalla tashifi yace wani wani kwado ne wanda makullin shi ya bace yace Allah ya tsine wanda ya bata da makullin shi eh waiha wai hallazi adalla wato ba wanda yake tsallake mata tashifi sai dai ka saurara daga bakin malam bari mu dakata anan zai zama gashi nan dai wannan mukaddima dai ta yi mana dai ta yi mana dai ta mana alkafira ina ganin muka darasi ɗaya za mu gama ta ko wata rana insha Allah don gaskiya sati mai zuwa muna nan ba za mu biye mata ba kuma wannan aka muka biye mata ta mai da mu kawai mun zama yan arudi gaba daya wali yana can yana ta murna wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam na'am